أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله أنا عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da kaddarawarsa ya nuna mana wannan yammaci na sabar daren lahadi 17 ga watan rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1443 wanda ya zo daidai da 19 ga watan biyu miladiya shekara 2022 amma Allah cikin ikonsa da kaddarawarsa ya sake haɗa mu a wannan wuri mai albarka a wannan masallaci na Usman bin Fodi a wannan gari na wara domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin ahkamul jana'iz na al'allama Muhammad Nasiruddin Albani Allah maɗaukakin sarki ya ji kansa da rahama. Kamar yadda aka sani muna cikin fasali ne na goma sha biyar. Kuma mun tsaya a ƙarshen matsala ta ɗari da goma sha biyar. A yau za mu tashi ne a daidai matsala ta ɗari da goma sha shidda. muna fata Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu ya datar da mu da daidai akan dukkan abin da za mu faɗa kurakurai Allah maɗaukakin sarki ya ƙare mu daga aukawa cikinsu a wannan matsala ta 116 mala yake cewa wa yusahabu matsu ra'sul yatim wa ikramihi li hadisi abdullahi bin jafar alake cewa an so mutum ya shafi kan marayi wa ikramihi kuma ya girmama shi ya daraja shi saboda hadisin da ya zo na abdullahi dan jafar yadda Allah ya tabbata a gare su abdullahi dan jafar yake cewa kawai yake cewa laura aitani wa kasma wa ubaidallahi bin abbas wa nahnu subyanu nal'ab abdullahi dan jafar yake cewa da za ka gane ni lokacin muna tare da ni da kasu da kuma ubaidullahi dan abbas da za ka gane mu wa nahnu sibyanu nal'ab a daidai wannan lokacin muna yara ƙanana muna wasa wayannan su uku abdullah bin jafar da wannan kasmu bin ja'a bin abbas da kuma ubaidullahi bin abbas yace da za ka gane mu a wannan lokacin muna ɗan ƙananan yara muna wasa إذ مر النبي صلى الله عليه وسلم على دابة منذ الله صلى الله عليه وسلم يزوج أكون وتدبى تاشي فقال سي منذ الله صلى الله عليه وسلم كتوى ارفعوا هذا إلي ودوكو من والنيار أنا نفين شي عبد الله بن جعفر yace ku dauko mai shi manzon Allah yazo zai wuce da dabban sai tarar da su suna wasa suna yan kanana lokaci manzon Allah na zuwa daidai inda suke sai ce a dauko mani wannan yaron yana nuhin shi abdullahi dan jafar kawala fahimila ne a sai aka ɗauke ne aka sanya gabansa gaban manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yana kan dabba wa qala li kasam sai ce ma ainihin kasam irfa'u hadha ilai cewa dauko mashi ma wannan kasam din wa umilahu wara'ahu sai aka dauke shi aka sanya bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Jafar yana gaba shi kasam din yana bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana ubaidullahi ahabbu ila abbas min kasam shi kuma ubaidullah ya fi soyuwa a wurin abbas baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa ga wannan kasam din wa mastahi min ammihi duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ji komai ba dangane da amminsa ya san cewa amminsa ya fi son ubaidullah to amma kuma sai dauki sai ta aka dauko masa wannan kasam din yace an humila qasman wa tarakahu ya dauke yasa a dauko masa wannan kasman kuma yace a bar ubaidullah din tare da cewa ya san babban sa abbas ya fi son ubaidullah qala suke cewa thumma ma saha ala ra'si abdullahi dan jafar suke cewa sai manzon Allah ya shafi kaina talatan ya shafi kaina su uku wa qala kullama masaha duk lokacin da ya shafi kan sai ke cewa Allahun makhluf Ja'far fi waladihi Allah ka mai ba Ja'far a cikin ɗayansa fala Allah ka kula masa da ‘ya'yansa duk lokacin da ya shafi kaina in ji Abdullahi ɗan Ja'far abin da yake faɗa kenan wali zai ke cewa kultu li Abdullah sai na cewa ainihin Abdullah ma fa'ala kasam ya aka yi da shi kuma ainihin kasam ɗin ko kuma me ya faru gare shi kawala istashhad yake cewa yayi shahada a ƙarshe kawai kulti sai nake cewa Allahu a'lam Allah madaukakin sarki shine ainihin masani wa rasulu da manzansa bil hayr da abin da yake shine mafi alheri kawai adil sai ce eh haka ne akrajahu Ahmad Imam Ahmad ya fito da wannan hadisi namba hadisi na 1760 sanan wa siyaqu lahu wal hakim wannan siyakin da aka karanta na shi Imam Ahmad ne da kuma Imam Hakim shi ma haka ya fito da shi a littafin sa juz'i na 1 shahi na 372 wal baihaqi imamu baihaqi ma ya fito da wannan hadisin a juz'i na hudu shahi na 60 bala yake wa isna yake cewa wa isnaduhu hasan isnadin sa hasan ne wa qala al hakim imamu hakim yake cewa sahih wa wafaqahu zahabi imamu hakim yake cewa hadisin sahihi ne kuma imamu zahabi ya yi muwafaka da shi akan haka babba abinda muhalli shahid na wannan hadisin shine abdullahi dan jafar sai ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai shafi kaina su uku a matsayinsa na maraye bayan babansa ya riga ya shahada shine jafar haka lokacin da abin ya faru kenan yake cewa sai manzon Allah ya shafi kansa su uku kuma duk lokacin da ya shafi kan sai ya yi masa addu'a sai ya ce ya Allah kamar wa jafar a cikin 'ya'yansa ka kula masa da 'ya'yansa kaga wannan shi yasa malai ya kawo hadisin a matsayin muhalli shahid a matsayin dalilin cewa ana son marayi ka shafi kansa kuma ka girmama shi ka yi masa addu'a Allah madaukakin sarki ya sanya masa albarka da dai addu'ar da ya sauka wadda za ka yi mata wannan yana daga cikin mustahabi ne ana son haka yana daga cikin girmama marayi yana daga cikin kulawa da marayi shine shafin kansa amma wannan ba a kayyade shi da wani lokaci na daban ba don akwai daga cikin masu kawo falalan zikin rajab ne cewa yana da ba rajab ba ne falalan tu sukan kawo ne cewa yana daga cikin aha falalan goma ga watan almuharram da falalan goma ga watan almuharram sukan kawo da cewa yana daga cikin falalan wannan yini ka shahikan marayi to amma babu wani dalili da ya tabbatar da haka dalilin da ya tabbatar da haka shine wannan kuma shi ba a kayyade cewa sai wannan goma ga watan Ramadan ga watan ainihin safar ba safar ne ko al-Muharram al-Muharram ba ba a kayyade da shi ba a shi dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani ne cewa yana daga cikin girmama shi yana daga cikin girmama marayi shine ka shafi kansa kuma ka shafi kansa ka girmama shi kai masa addu'a saboda haka wannan kula da wannan yana da kyau kwarai da gaske yana daga cikin kulawa da marayi ko da baka samu duk abin da zaka yi masa na kyautatawa ba na kyauta ba na yi musu sutura ba na masa menene to yana daga cikin abin da ake so wanda zaka samu lada in kai haka ainihin shaho kan marayi ne shafi kansa kuma ka yi masa addu'a kuma ka girmama shi ka mutunta shi wannan shine to bayan gamawa da wannan matsala ta 116 wanda yana bayani ne akan abin da ya shafi girmama marayi ko kuma mustahabbi ne a shafi kansa sai malam yake cewa to ma yattafi bihil mai yanzu za a yi bayani ne akan abin da mamaci ke amfana da shi bayan mutuwarsa idan mutum ya mutu da mai da menene yake amfana da shi bayan mutuwarsa to shine abin da matsala ta 117 ya kunsa malam yake wa yantafi ulmayit min amali ghairihi bi umuri mabaci yana amfana bayan mutuwarsa da aikin waninsa wa'yansu al'amura da za a lissafa a nan za Allah sallallahu Alaihi wasallam a hadisin sai ke cewa iza mata bin adam in kafa a amaluhu illa min salasi aikinsa gaba ɗaya ya yanke na lada sai ga abubuwa guda uku kawo sadakatul jariya aw ilmu yuntafa'u bihi aw walad salih yad'u la sune manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo to banda waɗannan ma akwai waɗansu abubuwa da shi mamaci zai amfana da su wanda ba daga cikin aikinsa bane akwai waɗanda suke ko da ba danginsa suka yi ba ko da ba ɗansa suka yi ba ƴaƴansa suka yi ba akwai waɗanda kuma suke sai ƴaƴansa ne kawai za su yi amfana da to yana daga cikin abubuwan da yake mamaci zai amfana da shi wanda wani wanda ba shi ba ba ɗansa ba zai kuma shi ya amfana da shi shine malam zai lissafa nan awwalan malam ke cewa abu na farko du'a'ul muslimi muslim lahu du'a'in da musulmi zai yi mamaci wannan mamacin zai amfana da wannan addu'a a matsayinka na wanda ma baka da dangantaka da shi baka da alaka da shi kai ba ba ba mahaifinka bane ba kowa naka bane kana iya cewa Allah ka gafarta wa wane Allah ka ji kanshi Allah ka yi masa rahama kuma ya amfana da wannan addu'a wannan kana iya yin haka na a matsayinka na musulmi kana iya yin addu'a ga wanda ya rasu kuma addu'an ya amfane shi ya samu sakamakon addu'ar malai yake cewa amma idza tawaffara fihi shurutul qabul idan aka cika sharuɗan karban addu'a bi qaulillahi tabaaraka wa ta'ala malai yake cewa saboda fadan Allah madaukakin sarki a cikin littafin sa yake cewa والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان Allah madaukakin sarki ke cewa wallazina ja'u min ba'dihi bayan ya gama maganan maganan almuhajiri da kuma ansar yake cewa to wallazina ja'u min ba'dihim wa'anda suka zo bayan ansar bayan muhajirai abinda suke yi shine cewa min yaquluna suna cewa rabbana ighfir lana ya Allah ka gafarta mana sai su ce me wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman da ƴan uwanmu da suka gabace mu da imani kaga ƴan uwansu ba wai ƴan uwansu na jini ba ba iyayensu ba kawai a'a dukkan musulmai gaba ɗaya da suka gabace su da imani sun shiga ciki to kaga wannan ayar tana nuna cewa ashe musulmi yana iya ma ɗan uwansa musulmi addu'a koda ko shi ba ɗansa bane koda mamacin ba mahaifinsa bane zai masa addu'a kuma ya amfana da wannan addu'a nashi wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu ya Allah kada ka sanya wani kulli a cikin zukatanmu ga waɗanda suka yi imani duk wani mai imani ya Allah kada ka samu ita jin wani abu a cikin zukatanmu dangane da shi kada ka samu wani mu ji wani kulli a cikin zukatanmu dangane da shi rabbana innaka raufur rahim ya ubangijinmu kai ne mai rangwame kai ne mai jin kai kaga muhalli shahide suke cewa rabbana fil lana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman ya Allah ka gafarta mana da ƴan uwanmu da suka gabace mu da imani kaga wannan ya nuna cewa ya tabbatar da cewa musulmi zai iya ma musulmi addu'a bayan ya rasuwarsa kuma addu'ar ta amfani wannan da ya rasu din malaki wa ammal ahadith amma hadisai fahiya kasiratun jiddan akwai hadisai masu yawa kwarai waɗanda suke tabbatar da cewa musulmi na iya ba dan uwansa musulmi addu'a kuma ya amfane shi addu'ar ta kai ga wancan ainihin mamaci ne wa qad sabaqa ba'daha mal yace sashi daga cikin waɗannan hadisan an riga an bayanin su a baya wa yati ba'daha fi ziyaratil qubur kuma sashi za su zo a dan gaba a lokacin da za a yi bayani akan ainihin ziyarar makabarta za a zo a yi bayani a kansu sashi za a zo a yi bayani a kansu sauransu malaka cewa wa du'a'un nabi sallallahu alaihi wasallam lahum haka kuma du'a'in da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa ainihin mamata wa amrihi bi zalika kuma yayi umurti umarni cewa ayi addu'a din wa minha qawluhu sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin haka faɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa da'watul mar'il muslim li akhihi bi zahril ghaib mustajaba yace addu'an mutum musulmi ga dan uwansa a lokacin da baya nan a bayan baya nan yace mustajaba ana karban wannan addu'a wannan ya shafi wanda ya wanda ya mutu da wanda ma bai mutu ba duk kai ba mutum addu'a baya nan kace Allah ya mawa ne kaza ko da bayan mutuwarsa ne ko kamin ya mutu ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana karban wannan addu'a saboda haka yana daga cikin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar addu'o'in da manzon Allah ya ba da garanti cewa ana karba to shine addu'ar da musulmi zai ma dan uwansa musulmi bayan bayana to kaga da haka ya kamata mu yi tawa junanmu addu'a wannan manzon Allah ya tabbatar da cewa ana karɓar wannan addu'a to kaga tunda manzon Allah ya tabbatar da cewa ana karɓar addu'a kuma bai keɓance shi da wanda yake rayayye ba kawai hatta wanda ya rasu ya shiga ciki tunda babu wani kaidi da aka yi a ciki yace inda ra'sihi malakun muwakkal yake cewa bayan ma haka a lokacin da yake addu'a yake wa dan uwansa addu'a baya nan a daidai lokacin da yake addu'ar nan a inda yake za a wakilta mishi wani mala'ika wannan mala'ika kullama da ali akhihi bi khair duk lokacin da mutum yayi wa dan uwansa addu'a na alheri qala al malak wannan mala'ika sai ke cewa al muwakkal wanda aka wakalta bihi amin wa laka mithl Allah ya karba kai ma Allah ya maka irin haka to kaga kenan ashe a lokacin da kake ma dan uwanka addu'a baya nan bayan rasuwarsa ne ko a'a yana raye ne kaga tamkar kana ma kanka addu'a ne to saboda haka ya kamata kullum mai tawa junan mu addu'a wannan zai zai sa addu'a ta zama karbabba sannan kuma kawunan mu muke ma addu'a tunda manzon Allah ya tabbatar da cewa a lokacin da kake addu'an za a wakilta mala'ika a lokacin da kake addu'an zai ta yi amin kai ma Allah madaukakin sarki yayi maka irinsa tashi kaga kenan addu'a alheri ai ta kokari ana wa juna shi saboda garabasin da saboda wannan alherin dake ciki akrajahu muslim imam muslim ya fito da wannan hadisin a juz'i na 8 shahi na 86 da kuma shahi na 87 wa siyaqu lahu siyaqin nashi ne wa abu daud da kuma abu daud shi ma ya fito da shi juz'i na 1 shahi na 240 wa ahmad imam ahmad ya fito da shi a juz'i na 6 shahi na 452 min hadisi abi darda a hadisin abi darda bal inna salatul janaza malam yake cewa kai batun ma dukkan waɗannan dalilan da aka kawo yake ka duba ka koma ga sallan jana'iza ma jullaha shahidul lak mafi yawancin abin da ke cikin sallan jana'iza shaida ne akan haka cewa ana karbar addu'a to amma in ba a karbar addu'a menene fa'idar da zaka zo kai sallah kai gawa sallah me kake masa ai addu'a kake masa اللهم اغفره اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ومنين da sauransu اللهم نقه من خطاياه كما ينقى الثوب الابيض من الدنس duka wayannan me kake yi addu'a ne to da ba a karba da ga me yasa me zai sa shari'a ta shar'anta cewa ai yaji ne malam yake cewa in ma ka dubi mafi yawan abin da ke cikin sallar gawa duka wannan yana zamowa shaida akan haka yace li anna ghaliba saboda mafi yawan abin da ke ciki du'a lil mayyit addu'a ne ga mamaci wastighfaru lahu da kuma gafara neman gafara gare shi kama takaddama bayanu kamar yadda dai bayanin sai wuce a baya kashi kaga wannan yana daga cikin kowannan kawai ya isa zama dalili ya isa zama hujja da zai tabbatar maka da cewa idan mutum yayi wa dan uwansa addu'a to Allah yana karban wannan addu'a shi mamacin yana amfana da wannan addu'a wannan babu kaidin cewa sai ɗansa wannan babu kaidin cewa sai danginsa a'a kowa in dai musulmi ne yayi addu'a ga dan uwansa musulmi Allah zai karba sawa'un yana raye ne ko ko bayan mutuwarsa to wannan abu na harko kenan daga cikin abin da malam ya kawo yake cewa mamaci yana amfana da waɗannan abubuwan ga waninsa ثانيا ما لا yake cewa abu na biyu qada'u waliyil mayyit sawmun nazar anhu shine ranka azumi da dan uwansa zai masa kuma sai malam ya kai da azumin da cewa saumun nazar azumi na alwashi da mutum yi mutum ya yi alwashi cewa Allah in kai mani kaza na yi alkawalin zai azumin kwana uku na yi alkawalin zai azumin yini daya na yi alkawalin zai azumin sati daya na yi alkawalin zai azumin wata daya to wannan alwashin idan mutum ya ɗauki wannan alwashin har ya rasu bai samu yi ba to ainihin yan uwansa za su ranka masa wannan abu kuma idan suka ranka masa yayi kuma zai amfana da wannan rankon da suka yi masa wa fihi ahadith malaka cewa akwai hadisai daban-daban akan haka al-awwal hadisi na horku ana Aisha radiyallahu anha daga Aisha yadda Allah tabbata a gare ta anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man mata wa alaihi siyam manzo Allah yake cewa wanda duk ya mutu kuma yana da azumi sama anhu waliyuhu waliyansa za su yi masa azumi ɗan uwansa za su yi masa wannan ainihin azumi din wannan ya zo ne ainihin mutlak ba mukayyad ba shi yasa a wannan ruwayan nesa aka yi ta saɓani a wurin malamai cewa hatta azumin ramadan ya shiga a ciki amma dai kamar yadda za mu zo mu ji bayani a gaba ba an tattauna maganganun malam ya kawo maganganun malamai daban-daban dangane da cewa dai abin da ke mafi rinjaye abin da ya tabbata hujja ya tabbata a kansa shine mai ana nufin azumin alwashi ne kawai banda azumin ramadan shi baya daga cikin wanda za a ranka ma wani ko kuma ani wani zai ranka ma wani akrajahu buhari imam buhari ya fito da wannan hadisin juz'i na 4 shahi na 156 imam muslim ma haka juz'i na 3 shahi na 155 abu dauda ma ya fito da shi juz'i na 1 shahi na 376 wa min tariqihi al-baihaqi ta hanyar sa ne imam baihaqi ma ya fito da hadisin a littafin sa juz'i na 6 shahi na 279 والطهاوي إمام الطهاوي في المشكل الآثار أتكل للتافي مشكل الآثار جزء نأك شاهي نتريد أربعين دوكما شاهي نتريد أربعين دقاء إمام أحمد ما يفتو لشي جزء نشيد شاهي نتسين دسارة يفتو لشي حديثي نهر كوتين الثاني ما لأيش حديثي نبيو عن ابن عباس رضي الله عنه an samu daga ibnu abbas yadda Allah tabbata a gare shi annamra'atan raqibat al-bahra raqibat al-bahra fa nazarat cewa wata mata raqibatul bahra ta haura fi ta mana ta hau cikin jirgin ruwa za ta ketare ruwa haka tana kan jirgin wannan tana kan jirgin ruwa din fa nazarat sai ta yi alwashi menene alwashin da ta yi yake cewa inna allaha tabaraka wa ta'ala in allaha tabaraka wa ta'ala idan Allah madaukakin sarki anjaha ya tseratar da ita daga wannan ruwan ya fitar da ita lafiya daga wannan ruwan an ta suma shaharar cewa ta yi alwashin za ta yi azumin wata ɗaya alwashin da ta yi kin inda Allah ya tsiratar da ita to za ta yi azumin wata ɗaya to haka fa'an jaha Allah azza wajal Allah kuma maɗaukakin sarki sai tsiratar da ita daga wannan ruwan ya ce ya falamta sun hatta matat to amma kuma bayan ta tsira ɗin ba ta yi azumin ba Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki rayuwarta ba ta samu yin wannan azumin ba faja'at qarabat laha sai wani dan uwan dan uwanta yazo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ɗan uwanta tazo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaike cewa imma ukhtiha ko dai yar uwarta aw ibnatiha ko kuma ainihin diyarta yace ila annabi sallallahu alaihi wasallam wurin annabi sallallahu alaihi wasallam fa zakarat zalika lahu sai ta dauki maganar ta ga yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda tace yar uwata tayi alwashin lokacin da ta haura cewa in Allah ya tsira ta inda ita za ta yi azumin wata daya ko kuma mahaifiyata tayi alwashin lokacin da ta haura cewa in Allah ya tsiratar da ita za ta yi azumin wata daya to gashi Allah ya tsiratar da ita amma kuma har Allah ya dauki rayuwarta ba ta yi wannan azumin ba yaya za a yi kenan ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka فقال سي منزون الله صلى الله عليه وسلم كتوا أرأيتك لو كان عليها دين كنت تقضيه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba ni labari yanzu idan wannan mahaifiyar taki ko kuma yar uwar taki ta rasu ne ana binta bashi na kuɗi ba ke zaki biya mata wannan bashin ba qalat na'am tace eh ita ce za ta biya qala sai manzon Allah yake cewa fa dainullahi ahaq an yuqda bashin Allah shi yafi dacewa a biya saboda haka ki biya bashin nan ba na ki je ki wannan azumi ne to saboda haka dangane da haka fa aqdi sai tace ta ainihin fa aqdi an an ummiki ki je ki ranka azumin nan ga mahaifiyarki saboda haka ki je ki wannan azumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata haka kaga wannan ya fito kararra ne cewa me azumi ne na alwashi ba azumi bane na Ramadan akrajahu abu dauda maliki to abu dauda ya fito da wannan hadisin juz'i na biyu shahi na 81 imamun nisa'i ya fito da shi juz'i na biyu shahi na 143 imamu tahawi ya fito da shi juz'i na uku shahi na 140 imamu baihaqi ma ya fito da shi juz'i na hudu shahi na 255 da kuma shahi na 256 da kuma ya fito da shi a juz'i na goma shahi na 85 والطيالسي امام الطيالسي ya fito da shi namban hadisi na 2630 imam ahmad ya fito da hadisin a namban hadisi na 1861 da kuma 1970 da kuma 3100 da kuma dubu na talatin da ɗaya da ɗari uku da saba'in ya fito da wannan hadisin saboda haka sun fito da hadisin a wa'annan nambobin hadisan a cikin littafin imamu ahmad da kuma hadisi na 3,224 da kuma hadisi na 342 duk sun fito da shi wasu ya kuma ma'aziyadati saniya lahu wannan siyakin da aka karanta yanzu da ƙarin nan na biyu da aka samu a cikin duka na imamu ahmad ne wa isnaduhu sahih malan ce isnadin hadisin sahihi ne ala sharti shaykhain akan sharadin ma buhari da muslim wa ziyadatul ula qari na harku li abi dauda wa baihaqi na abi dauda ne da imam baihaqi wa akrajahu al buhari imam buhari ya fito da wannan hadisin ma juz'i na hudu shahi na da hamsin da takwas da kuma shahi na ɗari da hamsin da tara imam muslim ya fito da shi jiz'i na uku shahi na ɗari da hamsin da shida imam turmizi ya fito da shi jiz'i na biyu shahi na arba'in da biyu zuwa shahi na arba'in da uku bala yake cewa wa sahahahu wa ibn majah imam turmizi ya inganta shi shi ma ibn majah ya inganta shi a littafin da jiz'i na ɗaya shahi na ɗari biyar da talatin da biyar binahwi irinsa wa fihi indahum jami'an a wurin su gaba daya a cikin hadisin akwai ziyada akwai ƙarin da aka yi a ciki a saniya na biyu wayan da muslim akira muslim ya zo da ƙarin na ƙarshe haka duka sun fito da wannan hadisin kuma hadisin ya zo ƙarar ne akan mai alwashi nazari da wannan matar ta yi sai ce asali na uku ma'ana hadisi na uku anhu aidan da gare shi kuma yake cewa anda sa'ad bin ubada radiyallahu anhu sa'ad dan ubada yadda Allah tabbata gare shi istafta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya nemi fatawa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala take cewa inna ummi matat wa alaiha nazr mahaifiyata ta rasu kuma akwai alwashin da ta yi wanda ake binta wanda bata yi ba har ta rasu din fa qala iqdihi anha sai manzon Allah ya ce ka ranka mata ma'ana kai mata ka yi mata wannan mana wannan azumin da sai alwashi akan ga ga wa'annan ruwayoyin guda uku gaba daya da na harko wanda bai yazo ainihin ne mutlak babu kaidi kuma na biyu da na uku sun zo da kaidi cewa azumin alwashi ne wanda imamu buhari ya fito da wannan hadisi a juz'i na biyu shahi na 400 da kuma ainihin shahi na 494 imam muslim ya fito da shi juz'i na shida shahi na saba'in da shida abu dauda ya fito da shi juz'i na biyu shahi na tamanin da ɗaya imam nasa'i ya fito da shi juz'i na biyu shahi na ɗari da talatin da kuma shahi na ɗari da arba'in da hudu imam turmizi ya fito da shi juz'i na biyu shahi na ɗari uku da tamanin da saba'in da biyar wa sahul baihaqi imam baihaqi ya inganta shi kuma a cikin littafin sa juz'i na hudu shahi na ɗari biyu da hamsin da shida da kuma juz'i na shida shahi na ɗari biyu da saba'in da saba'in da takwas da kuma juz'i na goma shahi na tamanin da biyar sun ya fito da shi haka imamu tsayalisi nan ba hadisi na dubu biyu da ɗari bakwai da goma sha bakwai haka imamu ahmad nan ban hadisi dubu ɗaya da ɗari takwas da tisin da uku da kuma nan ban hadisi na dubu ɗaya a dubu uku da arba'in da tara ya fito da shi akan haka da kuma lamban hadiyar juz'i na shida shahi na arba'in da bakwai duk ya fito da shi akan haka ya fito da wannan to wannan shine hadisan da malin ya kawo akan abin da ya shafi cewa na biyu shine yana daga cikin abin da mamaci zai amfana da shi ko bayan mutuwarsa shine ɗan uwansa su ranka masa azumin da ake da yayi na alwashi wannan to a karkashin wannan bayani da malam ya kawo kuma hadisin da malam ya kawo to sai kawo tattaunawa da malamai suka yi dangane da rankon azumin ma gaba daya malam sai ke cewa anan ba na daya a kasa malam ke cewa qultu wannan sai na ce wa hadhihi al-ahadith sariha sarihatu dilalata fi mashru'iyyati siyam al-wali yake cewa wannan hadisan da aka kawo guda uku ƙararra suke suna nuni akan an shar'anta a dan uwa ya ranka mu ainihin dan uwa dan uwansa da ya rasu azumi shine anil mayyit daga ainihin mamaci saumun nazar sai kawo cewa wannan azumin shine azumi ne na alwashi da mutun yayi illa anna alhadith alawwal sai malam yake cewa sai dai hadisi na farko wanda muka kawo cewa hadisin ya zo ne ainihin mutlak ba tare da ya kai da cewa azumin alwashi kawai ba yace ya dullu bi itlaqihi ala shay'in za'id ala zalika yana nuni sauya ta hayar da yazo mutlak akan wani abu da ya dauru akan haka mana ya dauru akan azumi wanda yake na nazar na alwashi da mutum yayi wa huwa annahu yasumu anhu sawm al-fard aidan cewa zai iya masa azumi hatta na farilla misali na ramadan zai iya masa hakan wa qad qala bi qala bihi shafi'iyya muta ay mazhabin shafi'iyya haka suka je akai cewa ba wai azumin alwashi ba kawai a'a hatta azumin farilla duk za a iya ranka masa yake cewa wa huwa mazhab ibn hazm wannan shine mazhabin da ibn hazm yaje a kansa wanda in ka dubi littafin sa zaka same shi a juz'i na 7 shahi na 802 wa gairihim da dai waɗansu malamai daban-daban waɗanda su ma sun tafi akan haka cewa hatta azumin farilla za a iya ranka masa wa zahaba ila al-awwal qanabila yake cewa mutanen hanabila mana mutanen ahmad bin hanbal kenan sun je ne akan cewa bal huwa nassul imam al-ahmad bal wani nassi ne ma aka samu daga imam ahmad fa qala abu daud abu daud yake cewa fil masail a cikin littafinsa al-masail a shafi na 96 yake cewa wa sami'tu ahmad bin hanbal naji ahmad dan hanbal kawai yake cewa la yusamu anil mayyit illa fi nazar yake cewa ba a yi wa mamaci azumi ba a ranka masa azumi sai azumi na me na alwashi kawai abu dauda yake cewa wani ya ji shi daga imamu ahmad ya tabbatar da haka yake cewa wa hamala asba'ul hadith awwal mabiyan imam ahmad sun ɗauki cewa hadisin nan na harko ala saumin nazar akan cewa azumi ne na ainihin alwashi bi dalili ma rawat amra saboda abinda wagga mata da yake cewa amratu ta ruwaito anna ummaha mata cewa mahaifiyarta ta rasu wa alaiha min ramadan tana ana binta wa'insu azumi na ramadan fa qalat li aisha sai ta tambaye aisha ita wannan mata sai ta zo ta tambaye ainihin aisha yace aqdihi anha zan ranka mata wannan azumi take tambayan Aisha haka nan qalat sai Aisha take cewa la a'a ba za ki ranka mata ba bal tasaddaqi anha kawai abinda zaki yi ki mata sadaka makana kulli yawmin nisfu sa'in ala ala kulli miskin sai Aisha tace mata ba ranka azumin zaki mata ba a'a bal abinda zaki zaki sadaka ne kowanne yini guda da bata yi ba sai ki ba da rabin sa'i ki samu miskini ki ba shi daga fatawar da aisha ta ba take ta zo ne cewa mahaifiyarta ta rasu ana binta wa'ansu azumi na ramadan wadda ba ta yi ba to yaya za ta ranka mata ne sai aisha ta ce a ba ranka mata zaki ba abinda zaki yi zaki bayar da sadaka ne sadakar da zaki bayar kuma shine ki bayar da rabin sa'i daya a madadin kowane yini ki samu miskini ki bashi a madadin kowane yini sa'i daya rabin sa'i abinda zaki bada ke akrajahu fahawi imamu sahawi ya fito da wannan magana a littafin sa juz'i na biyu shahi na 142 haka ibnu hazm shi ma ya fito da shi a juz'i na bakwai shahi na hudu wa lafzu lahu wannan lafazin da makaranta nashi ne wa isnaduhu qala wa isnaduhu da kuma isnadin sa qala ibn turkuman ibn turkuman yake cewa yace sahih wannan abin wannan maganar sahihi ne amma kuma wa za'afahu baihaqi shi imamu baihaqi kuma da yazo magana akan sa sai yace hadisin ainihin da ifi ne thumma al-asqalani sannan ibn hajar asqalani shi ma da yazo magana akan hadisin sai yace hadisin da ifi ne ma'ana yana nuhin wannan asarin na Aisha to sai ma yake cewa fa in kana arada tad'ifi min hadha al-wajh idan suna nufin cewa hadisin da'ifi ne ta wannan huska ta inda ya fito ta wanga huskan da aka karanta yanzu yace to fala wajhu lahu ba yadda za a yi babu babu dalilin da afa shi ma'ana shi yana ganin hadisin ba da ifi bane ba kamar yadda baihaqi ya faɗa bane ba kamar yadda askalani ya faɗa bane yace idan suna nufin wagga hadisin da aka karanto ta wagga huska shine suka da'afa shi yace to babu dalili na cewa a da'afa shi ta wannan huska ta wannan ainihin hanya din saboda haka abinda shi malam yake yace kenan dangane da wannan yake cewa wa in uniya ghaira amma idan suna nufin hadisin da ya fito ta wata huska ne ba ta wannan huskan ba suke nufin cewa da ifi ne to fala ya duruhu to wannan maganar nasu ba zai cutar da wannan hadisin ba ba zai cutar da wannan ruwaya ba to wannan shi abin da yake abin da yake kenan sai yake cewa wa bi dalili ma rawa sa'id saboda abinda dalili ko shine abinda sa'id bin jubair ya ruwaito an ibn abbas daga ibn abbas qala yake cewa wa idza marida ar-rajul idan mutun yayi rashin lafiya fi ramadan a cikin ramadan thumma mata sai mutu wa lam yasum bi samayin wasu daga cikin ainihin azumin ba yace ya tsayim anhu abinda zaka yi shine ka ciyar da miskini madadin wannan azumin da bai samu yi ba yace wa lam yakun alaihim qada babu wani ranko da za a yi masa kawai za a ciyar ne yanzu shi dalilin da malam ya kawo kenan cewa lalle idan ya ya mutu bai azumin ba na ramadan to ba za a ranka masa ba a dai ciyar kawai saboda haka maganan imamul baihaqi da maganan ainihin ibnu hajar asqalani yake ganin in dai suna nihin wancan hadisin ne to bai yi ba amma yanzu suna nihin wani wani ruwaya ne can daban da suka samu suka ga ainihin cewa da ifi ne to wannan maganan kuma ba zai cutar da wagga hadisin da aka karanta yanzu ba yace wa in kana alaihi nazru qada anhu waliyuhu amma idan yana da ainihin azumin da ya alwashi cewa zai yi bai samu yi ba hayyarsu to yake cewa to dan uwarsa ya ranka masa akrajahu abu dauda abu dauda ya fito da wannan hadisin bi sanadi sahih da sanadi sahih ala sharti shaykhani akan ma sharadin buhari da muslim wala hu tariqu akar bi nahwi yana da wani hanya na daban irin wannan din yace inda ibn hazam a wurin ta hanya ibn hazam ya zo da hadisin juz'i na bakwai shahi na bakwai kuma yace wa sahihu isnadi ainihin isnadin sa kuma ainihin mai sahihi ne wala hu tariqu salis malin yake cewa ma yana da hanya ta uku inda tahawi a wurin imamu tahawi wanda ya zo da shi a juz'i na uku shahi na 142 yace lakin az-zahir abinda yake zahiri annahu saqata min matnihi shay'un akwai wani abin da ya fadi daga cikin ainihin mataninsa min nasih da ko dai daga ainihin mai rubutun ne karan kansa au tsabi ko kuma ainihin inda aka je aka buga littafi ko dai ta wurin rubutun nasih shine ainihin rubutu ko kuma a'a bayan an rubuta ne yana ciki amma kuma wurin bugawa din an samu an fitar da wani abu wanda ya kamata a sa yake cewa abin da ya kai cewa afsadal ma'ana wanda ya bata ma'ana abu to amma dai asalin hadisin sahihi ne sai dai matsalar da aka samu a wurin rubutun ko kuma wurin ainihin bugawa din to bayan malam ya kawo dukkan waɗannan abubuwan gaba daya qultu sai na ce ko lokaci yayi ne sha a to tunda yanzu kan yace lokaci yayi ai ba batun kare shi kamar to yanzu tun da dai mun kawo gama gaba bari mu tashi daga mu zo mu tashi daga bayanin da malam kuma zai ci gaba akan sa insha Allah sai mu zo mu tashi gobe in Allah kai mu daga lafazin cewa qultu alaikum salam Eh. Eh. Eh. a wannan a fahimta ta albashin bata hau kansu ba cewa za su ranka ba saboda me cewa kai idan ya samu duk alwashin da ake magana shine abin da kake nima ya samu kamin kamin rasuwarka to kaga zai za dole kai to amma bayan kamun ma abin ya samu ya rasu to ai kai shikenan kai naka an riga an gama ke ba sai ka ba za su wannan bai zama ma alwashi wanda ya hauli zinci mutum lalle lalle sai yaran ka ba sannan kuma tambayar ka ta farko cewa zai dafa ne ko ba zai dafa ba in ya dafa ya kyauta in bai dafa ba ma dai yayi in ya bada amma dafawan shi yafi musamman a lokacin ga da muke ciki yanzu a lokacin a da dama ba a ma maganar dafawa sai dai a ce ka bada rabin sa'i saboda lokacin idan ka ba mutum rashin sa'i yanayin da ake ciki babu wani ɗawainiya baya bukatan masu ya fi da wani kudi ya kashe wurin sarrafa wannan abin in nika ne ma mutane su suke nikawa da kansu akan dutse ne akan menene da sauransu to kaga babu wani takalifi na cewa baka da halin ma da zaka nika ko baka da halin da zaka sarrafa ko da baka da halin da zaka yi cefani a wannan lokacin dukkan mutane abubuwan da suke bukata su suke yi ba kansu ba sa da ma bukatar sai sun fitar da kuɗi lokacin ma babu kuɗi sosai to amma yanzu an zo ne wani lokaci da yake hatta yau idan ka dauki yau ni na san ko idan ka dauki buhun masara yanzu ka ba mutum to sai ka ba shi kuma ba a cima bukata ba sai dai in zai sai da ne don ko kudin da zai surfa tukun sannan kudin da za a neka sannan kudin cefa ne ma tukun kaga bai da shi to kaga saboda haka dalili yanayi na yanzu zai sa ka yi abincin ka dafa abincin ya fi kyautatawa bisa ga ainihin ka ce ka bashi tsaba don ka bashi tsaba ma wani za a zo a lokacin da yake ma ciyarwar ma ma kamar bai yi ba saboda ba a cimma ainihin maksudin abin da ake so ba saboda haka a dafa din a ciyar din shi yafi ba ma a nan ba dukkan wani abin da aka ce a ciyar da miskini a wanga lokacin to in kar abin da yafi ikyahu shine me a dafa abincin a bada ko ka dafa a gidanka ka bada ko kuma ka je ainihin restaurant ka ce nawa plate ka sai ma ainihin adadin waɗanda ake bukata plate ɗin da zai ishe su shikenan sai ka abin nan sai ka biya kuɗi su ci abincin kawai su tashi shikenan ya fi sauki kuma ya fi kyautatawa na ba ta mutunta wannan shine ya fi kyawu na ɗaukin sarki ba mu ladar sa kuskuren da muka yi kuma muna roƙon Allah mu ɗaukin sarki ya fi mana Allah ya gane da mu gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya gane da mu ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata marasa lafiya cikin mu Allah ba su lafiya masu lafiya Allah ƙara musu shugabannin mu Allah ka shirya da su Allah ka daura su hanya madidiciya Allah ka ba su iko muna adalci ka ba mu iko musu da'a kamar yadda shari'a ta tanada wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh